الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو أشرين دبيو قوة رمضان hijirar annabi sallallahu alaihi wasallama dubu daya da dari hudu da arba'in da hudu muna kuma goma sha uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin gumel a karatun alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukakin sarki ya hore muna karatu cikin suratu tsaha mun tattauna abin da ya faru tsakanin annabi musa alaihi salam da fir'aun da musayar hujjoji da kuma yadda fir'aun ya yi ƙoƙari sai ya kawar da hankalin al'ummar shi har yana mu fito na fito da matsafin shi aka yi fito na fito ɗin gaskiya ta tabbata aka cinye dukkanin abin da matsafan suka zo da shi matsafan kuma suka tabbatar da imanin su zuwa ga allah madaukakin sarki an tsoratar da su azaba an tsoratar da su mutuwa amma suka zaɓi cewa lalle kan ba za su fifita fir'auna ba akan abin da ya zo musu na gaskiya da kuma allah wanda shi ne ya kaji halittar su allah ya cike mana labarin da cewa duk wanda ya zamanto ya yi imani ya ce ma allah maɗaukakin sarki da ayyuka na kwarai wanda shi ne zai sami gidajen aljanna wanda suke akwai dawama a cikinsu to bayan wannan tattauna da aka yi da abin da ya faru kuma sai Allah ya umarci annabi Musa to tun da abu ya kai intaha ya kai makura har an yi fito na fito an ƙure fir'auna to kuma an daina ba zama irin yadda aka saba yi dole sai an raba gari sai aka umarci fir'auna annabi Musa ya fice daga garin Musa
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فاضرب لهم طريقا فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عز من قائل ولقد أوحينا إلى موسى Allah ya tabbas mun yi wahayi zuwa ga annabi Musa a bayan da abin ya faru an asiri bi ibadi cewa ita fiya cikin dare da bayina bana yanzu ku tattauna ku samar da gurin haduwa cikin dare kafin a ankara ku fice ku bar gari an asiri bi ibadi wannan kuma wani tsari ne na ubangiji kafin gari ya waye a falka a ankara a iri abin da za a iriya sun yi nisan da ba za a same su an asiri bi ibadi sai Allah madaukakin sarki ya ce musu in kun tafiya za ku tadda inda gabar kogin nilu take inda za ku tsallaka ku shiga wani yanki na sina sahara ce ƙululuwar sahara har yanzu tana nan tsakanin filistin da ƙasar misra don an tsallaka wannan tekun za a shiga wannan farfajiyar sahara din ita ce kuma wata in hanyar shigar su baitul maqdis wanda ba dan gardamar da suka yi ba da a wannan fitar baitul maqdis za su koma to sai Allah madaukakin sarki ce in ka je hadrib da mun tariqan fil bahari ka tsaga musu hanya a cikin teku za ku tada teku Allah ya sa tada teku to in ka je ka doka musu teku hadrib lahum tariqan ka doka musu hanya akan teku ya basan sai Allah ya ce shi tekun zai bushe ko hanya za ta zamanto ya ba san busasshiyar hanya ce ba santsi ba lema kuma ruwan idan ya tashi zai sandare yadda ka zan sandararren abu bushashe haka al'amarin zai kasance fadrib lahu tariqan bil bahri yabasan sai Allah ya ce la takhafu darakan wala takhsha la takhafu darakan la takhafu darakan kada ka ji tsoron a riske ka ba za a same ka ba ma'ana Allah yana ba shi tabbacin fir'auna zai biyo ka ko da ka gan shi ko da kun yi kusa ko da ya ce zai taba ka ko da ka ga alamar za a haɗu la ta kafu darakan kar ka ji tsoron haɗuwa kuma haka aka yi a wata sura ai lokacin da annabi musa ya je bakin kogin fir'auna ya kara su qala ashabu musa inna la mudrakun mutanen musa suka ce ai an riske mu shi kuma Allah ya ga masa la ta kafu darakan wala takhsha sai ya ce kalla inna ma iya rabbi sai hadi ce ko kaɗan ba za a riske mu ba Allah madaukakin sarki na tare da Musa ya hadi zai sanar da ni me za a yi me za a yi ne fadrib da tsariqan fil bahari to ka doka musu hanya cikin wannan teku ya basan ruwan zai bushe la takafu la takhafu darakan kada ka ji tsoron za a riske ka wala taksha kuma kada ka ji tsoron ruwan zai nutsar da kai ba ruwan ba zai nutsar da kai ba sannan fir'auna ba zai riske ka ba Allah sai ce fa atba'ahum fir'aunu bi junudi da haka fir'auna da rundunar shi sai suka biyo bayan annabi Musa da mutanen shi Allah haka yake tsara abubuwan shi duk wani abin da aka yi tsawon annabi Musa fa tun kan a haife shi aka fara kwasu ba daɗin wannan har aka haife shi yana kwashe ba daɗi har ya girma har ya kashe mutum har ya gudu har ya je shekara takwas da aure ko goma har ya dawo da batan kansa har ya da aka ba shi annabta eh yanzu Allah madaukakin sarki yake tsara abin da yake so dauka na hukunci to tsawon shekara nawa aka dauka an kai kusan shekara 40 ana wannan abin Allah yana kallo kawai rana yake jira mashi sai fir'auna ya biyo shi da wannan rindinar tasa Allah ya ce fa ghashiyahum min al-yammi sai ya lullube su min al-yammi daga wannan tekun ma gashiyahum abin da ya lullube su fir'auna din lokacin da aka zo annabi Musa ya danci wannan ruwan sai Allah madaukakin sarki ya ce sai wannan gurin bambadasat min husnata asharata aina a lokacin da aka dake shi duka wannan ruwan da ya tashi kabbaudul azim sai zamanto kamar wasu manya-manyan duwatsu ne in ruwa ya tsiri sama kawai sai hanya ta bude tsakanin wannan ruwa da wannan ruwa kawai a ga hanya sai na ɗin ya tsandare ya bushe ina ya basa yadda ka san daskararren dutse aka gurin ya zama to sai ga hanya ɗaiɗaiɗaiɗai har guda goma sha biyu ta fita akan wannan teku da haka kowane gida sai suka ba hanyar su kuma wannan baka bukatar ka ce su yi sauri ko su yi sauri tun daga fir'auna suna kallon shi a bayansa har suna ce masa inna labu da so ko lokacin da mutanen annabi musa suka gama tsallaka fita su kuma waɗannan sun zo bakin kogi su wannan sun je ƙarshen gaba su wannan sun zo farkon gaba annabi musa yana tsallakawa sai jiyo da sandarsa tun da dama ya doka ruwa ya tsage sai sake dukowa yadda kiruwar kuma kenan yadda yake sai allah maɗaukakin sarki ce masa a wata rukil bahara rahawa innahum jundun mughraq yadda wannan ruwan ka tsallaka ka bar shi ka bar shi a haka za su shigo su ma innahum jundun mughraquna rinduna ce da zamu nutsar da ita a wannan rana din da haka yanzu dukan sandar ka ba zai aiki ba can dai an mata umarni ta da ka ya tsagi amma ba a mata umarni ba ta da ka ta mai da shi da yake wani kuma ba ba aikin ta bane ba wannan shine bambancin Allah da aikin annabawa yanzu shi Allah lokacin da yake so a da ka ya tsage ya da ka an tsage amma annabin lokacin da yake so abin ya faru ya kauna masa ba ne aikin ka daban aikin Allah madaukakin sarki daban wa turkil bahra rahwa da haka mutanen fir'auna da suka zo sai ga cewa su da tun da suke tekun nan ba su taba gani a sandara ba yau me ya faru sai suka ci birki to galibin tafiya shugaban tafiya ba hibane a farko fir'auna yana tsaye kawai ya ga mutane suna tattaruwa a bakin teku suna tattaruwa suna tattaruwa yana ba mai yake faruwa suka ce to ga dai hanya su waɗancan sun bi sun nutse a sun wuce mu ko muke jira mu ji umarnin ka yace kawai a shiga tunaninsa ai tun da wancan talakawa matsiyata sun bi sun wuce ya za a hida yake da wannan kogin ba zai wuce ta shi ba ashe Allah ya alkawari wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan koramin ba a kasan kafata suke tafiya ba Allah alkawari zai dawo ya tafi a saman kawunan shi daga kawai sai ya ce a shiga to Allah aka ce tsarin da Allah madaukakin sarki ya shine shi ma fir'auna sai da ya zama to saboda yawan rundunar da ya fito da ita an ce akalla mutanen da ya fito da su sama da mutum dubu sittin da wani abu wanda ya fito da su tun da dama ya faɗa inna ha'ula ila shirzu macin qalilun wa inna hum lana la gha'ibu wa inna la jami'un hadirun saboda haka yadda ya zama torin dina ta zo bakin gaba na ƙarshe kuma sun gama shigowa cikin kogo ba wanda yake a waje sai Allah madaukakin sarki umarci kogi to kuma koma yadda kake saka ƙasa da sakan talatin duk haka sa babu guntu sai tsoho haka Allah maɗaukakin sarki ya musu tuna duk wanda ya isa soja ya isa babba ya isa namiji to yana cikin wanda aka fita da waɗancan mutanen za a dawo da su to kaga rundunar da za ta dawo da ƙasa guda ba ƙaramar runduna ba ce to suna shiga sai Allah maɗaukakin sarki ya nutse su da Allah maɗaukakin sarki ya nutse su suka ce tun daga nan ne tarihin misar kuma ya canja wasu malaman suna ganin har yau wannan tarihin bai canja saboda duk namiji mai isa da kasaita da sarki da waziri da soja da ɗan sanda da wane ne duk yana ciki an rushe sai mata a gida sai tsaffi sai barori sai ƙananan yara wallahu alam kar ku daga cikin tsarin tafsiri din amma dai latifa ce tun da ta riga ta zo ta shine duka wanda aka bari a gidan ba su kai matsayin matan da suke gida ba da haka to tun da an nike mutanen fir'auna su waye suka yi guntu guntun mutane ne da suke kucakai a cikin gari kuma duk mace tana da buƙatar auratayya tana da buƙatar ci gaba da zamantakewa da haka kenan tun da mijinta an narkar da hi a kogi bai dawo ba wa za ta aura yanzu irin guntun tsaffin mutane da barori da irin 'yan alabciku ba mu su ne suka yi guntu a cikin gari da aka yi ta yi haƙuri ta aburuhi kuma ya ta ɗora masa kwando ya tafi ce bane wani yake game ta wannan kusan hira abin da ya samu asali tun daga wancan lokacin yasa har yanzu matar misira idan ta aiki mijinta saboda an samu wani variation tsakanin matsayin matan da matsayin mazan da suke aurensu saboda duk masu alfarma sun mutu saura kaskantattun mutane za su iya fita ba so kuma idan matar mai girma ta aure ka babba mai kuɗi da waye kawai kai dai dan cefane ne ke ko za ka yi ka rike kwando ita ta rike kuɗi in ka saya ya ka riko in ka saya ka riko to tun daga wannan ya suna ta ɗore kuma kuma zai yan boko ya suka mai da hi ba a halakar da hi a teku ba amma hida da rikon kwando kun hayo ko na Allah ruba asiri kuma wani wani hauka rike matar ta ka fayo na'am kar wani ce kuma da gawa da rikiya ko ya kyautatawa ce fa atba'ahum fir'aun bi junudihi fa yashahum min al-yam ma ghashiyahum Allah ya ce wa adalla fir'aun qawmahu wa ma hada fir'aun ya halakar da mutanen shi da Allah ya faɗa wannan shaida ce daga Allah wa adalla fir'aun qawmahu fir'aun ya halakar da mutanen shi wa ma hada bai shiryar da su ba bai musu jagoranci na alheri duk abin da ake so ga shugaba ka yi ƙoƙari mutanenka su fahimci alheri su hau kan alheri su mutu akan alheri in ba ka yi musu ba to za ka musu mummunan jagoranci a duniya kuma ka musu mummunan jagoranci a ranar gobe alkiyama yasa dan a nuna jagoranci har idan an tahi alkiyama Allah ya ce ya qadumu qaumahu yawmal qiyamati fa awradahumun nar wa bi'sal wirdul mawrud Allah ce zai jagoranci mutanensa a ranar gobe alkiyama yadda suka bihi to har a filin alkiyama zai zo a gaba ga fir'auna sai a zo a layan mutanensa a baya kuma sai a ce ku tafi wutar jahannama yana tafiya suna bin sa fa aurada humul nara har sai ya shigar da su wuta Allah ce wa bi'sal wirdul mawrud Allah wadaran wannan ziyarar ko kaiwa kafar da ake Allah wadaran ta da haka duk inda Allah madaukakin sarki ya baka shugabancin al'umma ka yadda amana ce ka yadda cewa kana da nauyi a wuyansu in ka jagorance su da alkhairi za ku gana da alkhairi a duniya kuma za ka zama jagoransu a gobe alkiyama na tafiya aljanna in ka ci amanarsa suka bi ka to haka za ka sake jagorancin ka suna binka a baya suna ranka ya daɗe suna wane ne suna honorable suna faɗar duk abin da ake faɗa ala sabbi ne ne wane ne oga duka za su rika gaya maka kalmomin da ake faɗa har sai ka je ka tsoma su a gidan wuta suna tsine maka kana tsine musu Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa dalla fir'aunu qaumahu wa ma hada sai Allah ya ga bani Isra'ila يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى na'am sai Allah madaukakin sarki ya ce ya bani Isra'il to sai gare ku bani Isra'il kada an jaina ku min aduwikum yace tabbas yanzu dai mun kubutar da ku daga makiyoyi wa wa'adnakum janiban uril aymana kuma muka yi muku alkawarin ganawa a bangaren dutsen tsuri a tsuri sinin al'aiman bangaren shi na dama Allah maɗaukakin sarki na tunatar da su wannan ni'ima shekara sama da arba'in kuka yi ana azabtar da mu ana azabtar da ku har annabi Musa da kuka gaya wa uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'ta bun fa sha azaba tun kan a haife ka mun sha bakar azaba a bayan mun haife ka an haife ka annabi Musa suke gaya wannan sai ce qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kaifa ta'malu yace da sannu Allah madaukakin sarki zai halakar da abokin gaban ta ya dora ku a bayan kasa ko kuma ya ga ya za ku yanzu Allah madaukakin sarki ya halakar din sai yake ga musu an jana ku min aduwiku wannan abokin gaban naku an tsallakar da ku wa wa'adanakum janiba turil aymana muka muku alƙawarin ganawa a bangaren dutse ta dama banda wannan sai ce wa nazzalna alaikumul manna was salwa kuma sai muka saukar muku da almannu wa salwa malamai suka ce banu isra'ila sun fada wani hali ne guda biyu yanzu an tsallakar da su sun bar misra suna cikin sahara sahara inda ba bishiya ba gida ba abinci ba mafaka baitul maqdis kuma ga wasu jibga-jibgan mutane a cikinta yanzu kogi yanzu nan ya ci mutanen fir'auna in aka ce a tsallaka su dawo da irin zama za su yi a misra yanzu nan mata mazajenmu suka bi ku suka halaka kuma ku ku dato da irin zama za mu yi da ku sai Allah ya ga cewa ba maslaha a koma wasu baitul maqdis kuma ba za su shiga ba haka salin alin sai sun wa Allah madaukakin sarki aiki su ko ba su shi wannan aikin ba da haka to yanzu wannan sahara da suke ya za a yi musu da abinci sai Allah madaukakin sarki ya ga cewa to bara ya sassauta musu tsarin rayuwa almannu shine idan kana da kamar hatsi kenan nan ce ko dawa wani lokaci in ka fara bayan ta za ga kamar wani ruwa mai kamar zaki dan taba taba haka ko mai danko har ana bare fawon dawa haka ni kamar ni da nake nan ko haka da kowa ga karewa in dawa ta zo da wani lokaci in ka bare bayan ta za ga dan wani ruwa mai zaki haka kamar an so a narka zuma ko wani abu so wannan abin da yana cikin almanu ko kuma duk wata abin nan kayan amfanin gona da in ruwa ya sauka a jikin shi yana haɗe wannan ruwan ya bada abinci to shi ma ana daukar sa almanu duk abin da dan adam zai samu ba wahala to almanu ne to inda Allah ya ajiye banu Isra'ila a daidai lokacin cikin gungumin saharan nan sai zama to da daddare kamar raba ce take zuba to duk abin da wannan raba ta zuba a jikinsa sai ya zama to kamar mando ko kamar kayan zaki sai a dauka sai a ci sai kuma aka samu asalwa wani tsuntsu kwanakin ma an yi ta kiwon salwa salwa salwa ko ita din ce ko ba ita bace wallahu ta'ala a'lam to amma dai wannan tsuntsun sai Allah ya yi huwaita shi kamar budar ido kana zaune kawai ka damka kana zo ne ga yana kokari shigo ta inda kake sai ka kama ka yanka ku gasa saboda haka ka ya zaki ka ci nama ka sha zaki ka ci nama ka sha zaki ka ci nama malamai sun ce in dai mutum natural zaki ne zai sha da nama to ba sa illata dan adam daga inda dan adam ya fara samun matsala shi ne da ya fara hin sugan masana'antu daga nan ne da matsala dan adam ya fara farowa amma in dai zaki ne irin na da irin na iyayenmu ko na kakanninmu su ci zabuwa azuma to ba ta illatarwa shi ma wancan ai almannu zaki ne asalwa kuma nama ne to amma saboda sigan na Allah da annabi ne naman na Allah da annabi ne lafiya kalam to yanzu kuma ya zama to sigan na kamfani ne an sarrafa shi an juya shi refined sugar to daga nan inda matsalar dan adam take farawa sai a rike gwiwa sai a rike baya sai tafiya da kyar amma wannan haɗin lafiyayyen haɗi ne bai da matsala a jikin lafiya shi yasa Allah ma yayi gori wa nazzalna alaikumul manna wasalwa muka saukar muku da almanu wasalwa Allah ya ce muku kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci mai daɗi tsarkakakke da na azurta ku da shi Allah ya kira wannan haɗin da at-tayyib tunda ya kira shi da at-tayyib a lafiya bai da matsala a addini bai da matsala a jiki bai da matsala a ɗanɗano bai da matsala wa nazzalna alaikumul mara kulu min tayyibati ma razaqnakum Allah ya ce wala tatghaw fihi kada ku yi zalunci ku wuce gona da iri a wajen wannan arzikin da na baku in kun yi fa yahilla alaikum ghadabi to bihi na zai sauka a kanku amma yanzu ga arziki na an baku ku ci ku koshi ba matsala abinda ba a so kar kai almubazaranci kada bayan ka ci ka koshi kuma kai ta kama tsuntsayen kana kashewa wani Allah baya so in ka ci ba ruwanka da shi kamar ya ci gaba da yawonsa gobe sai wani ya kama wanda yake jin yunwa sai ya kama amma wuce gona da iri ita ce matsalar dan adam kuma galibi ita ce abin da yake cutar mu ka zai nan ka higo ajin nan ka kirga mu masallacin nan ka ce ku nawa ne ku ɗari ne to ga zabuwa ɗari to in Allah da wani kokari zai yana meka sai balli cinya in ya cinye kuma ya koma ɗauko lafiyayya wanda ba taɓa cinyar ta ba haka ɗabi'ar mu take in aka kare abin da ce alhamdulillah yanzu ya ci kaza guda da cinyar wani dai da muke so muke mu ji mu a sama in kuma misali misali ɗari ne an ce wani ya taɓa gwada wani profesa ya kirga ce ya ce ɗaliban shi suna zuwa sai ya kirga yawansu amma bai gaya musu ya kirga ba da ya tashi kawo kofi sai ya kawo adadin yawansu kawai aka aji sai ko aka abin da za a sha so irin yadda suka tahir jijijiji tsaffin yan digiri da wane ne suka ɗauki wannan kofunan sai abin ya bashi mamaki a yadda ɗan adam baya canjawa duk ya halin rayuwa da ya shiga saboda hikar ya zauna a kwahe kofuna bai samu ba da ƙare suka tada cewa adadin kofunan adadin yawansu haka aka kawo wannan kofuna ɗin kenan da an bi a hankali da kowa zai samu to haka Allah madaukakin sarki ke ladabtar da Musa no a hankali idan muna bibiyar alqur'ani kullu min tayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fa yahilla alaykum ghadab al-tughyan a ciki shine kar ka dauki abin da baka da bukata kada ka ci abin da baka so kuma kada ka yi ta'addanci ko ka kara a bayan ka koshi dan adam in ya samu banza misalin ya je wajen walima in ya ce ce koshi wani an ci har miƙi ake gyara laurje ɗan tsalle haka in cikin ya dan fada kuma bai sake dora wai banza ce ya samu saboda gobe ina zai samu jibi ina zai samu to dan kar ai wanda sai ce wala tataghaw fihi fa yahilla alaikum ghadab sane bihi da ku wa man yahlil alaihi ghadabi faqad hawa Allah ya ce duk wanda bakin ciki na ko fihi na ya sauka akan shi faqad hawa wannan mutumin ya shiga wani hali ya shiga cikin halin ya azu Allah madaukakin sarki ya tsare mu wa inni la ghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada Allah ya ce wa inni kuma ku sani ne ni din inji Allah la ghaffarun mai yawan gafarar zunubai ne liman taba ga wanda ya tuba wa amana yayi ayyuka na kwarai wa amila salihan ayi imani wa amila salihan yayi aiki na kwarai kuma tada sannan kuma ya nemi hawa ta farki wanda yake madaidaici ne ya bi tsari wanda yake daidaitacce wannan ko da Allah yana kwadaitar da su ko da kun yi kuskure kun yi sabo kun yi laifi to duk wanda ya tuba ya sake tabbatar da imaninsa ya biyo bayan imanin da aiki ya nemi shawarar annabawan shi ya ce faƙad tada wannan zai zama to yana kan hanya madaidaiciya
وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى Allah madaukakin sarki sai ce wa ma a'ajalaka an qaumika ya Musa gaggawar me kake ya Musa ka baro mutanenka wa ma a'ajalaka me ya gaggauto da kai an qaumi ka baro mutanenka ya Musa ya kai annabi Musa wannan shi bacin sun je gurin Allah madaukakin sarki ya masa alƙawari wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamna bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 lailatan Allah ya masa alkawari ka zo jikin dutsen za mu tattauna da kai tsawon kwana talatin Allah ya masa alkawari da ya zo ƙara masa goma da zanto kwana arba'in to tun kafin ran da za a tafi annabi Musa sai ya kimtsa gida ya shirya yawa ba ni Musa ila wa'azi ya ce wa annabi Harun kai tsaya kula da su ni na yi gaggawa Allah yana so mu haɗu to kafin in ke tafiya a cikin rindina ana tafiya ana yada zango ni zan yi gaba in rigawo yana zuwa sai Allah ce to gaggawar mai kaɗo wa ma ajalaka an qawmika ya Musa gaggawar mai kaɗo ka bar mutanen ka ya kai annabi Musa sai ya bada uzurin sa kala sai ya ce hum su mutanen nawa ula'i waɗancan ala asari ya ubangiji suna bayana suna tahowa wa ajiltu ilaika rabbi nayi gaggawa ne zuwa gare ka ya Allah litarba dan ka amince da ni Allah a ce kana kira na in jira sai an yi kwana hudu kwana biyar kwana shida in kara su sai nake ganin kamar akwai rashin kunya kamar ban yi abin da ya dace ba ya sa sai na wakilta annabi haruna ya kula da al'amarinsu ni kuma sai na yi gaggawa ba tare da na nemi ɗan rakiya ba dan in amsa kiranka da wuri wa ajiltu ilayka rabbi litarba na zo ma ne cikin gaggawa dan Allah dan ka aminta da ni
قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أصفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي kala sai Allah madaukakin sarki ya ce da shi fa inna qad fatanna qauma yace to annabi Musa mun fitini mutanen Allah madaukakin sarki ba yadda bai iya ba shekara arba'in ko sama da arba'in suna cikin bala'i amma yanzu an tsallakar da su sun tsira suna tare da annabawa amma yanzu har ga kuskure ya riga ya faru ce fa inna kad fatanna qauma mun fituna al'umarka min ba'dika a bayanka wa adallahum samiri ga samiri can yana nan ya batar da su har sun koma mushrikai wato wanda Allah madaukakin sarki bai rubuta masa shari'a ba ba lalle bane shirya wanda Allah madaukakin sarki bai rubuta masa ganewa ba ba lalle bane ya gane in ba kuma ta ba ko lokacin da suka fito kafin a jefa inda za su tsallaka kogin sai da suka tadda waɗansu mutane ya akufuna ala asnamin lahu sun tsare wani ɗan maraƙi haka suna ta gewaye suna tsalle suna bauta masa a wannan hanyar fa da ake fa ba a tsere ba ba tsere din ba fa da suka ce ya Musa ija Allah na ilahan malamin aliha mu ma sama mana Allah makarmai da suke ga haidan suna tsalle abin sha'awa suna zagayawa ija Allah na ilahan malamin aliha kaga wanda bai tsira ba fa yanzu har yana neman abin da na a masa shirka bayan an tsallakar da su ya ci salwa ya ci almannu kai kasan dole balla ta karu wanda kuma bai tsira ba fa tukunne yake neman barna to ina ya in yi tsira da haka to yanzu suna tsira annabi musa yana wucewa shi kuma samiri sai ka musu kofar fitina kofar fitina kuma ta shirka ne ina allah yake gaya masa to yanzu kai ka gaggawa ka taho samiri a bayan ka ga barna nan ya halakar da mutanenka menene barnar da aka yi ana gaya annabi musa sai allah ya ce faraja a musa ila qaumihi ghadbana aku annabi musa sai koma ga mutanensa ghadbana cike da fihi asifa da bacin rai kala ya kaumi alam ya idukum rabbukum wa'adan hasan ya ku mutane na Allah bai muku kyakkyawan alkawari ba bai gaya muku ba zai baku aljanna bai gaya muku zai baku masauki ba bai gaya muku shine abin bauta ba bai gaya muku shi ke kaza ba alam ya idukum rabbukum wa'adan hasana afa qala alaikum al-ahad yanzu har alkawarin ne ya muku nisa kwana nawa wanda aka wa azaba sama da hekara hamsin ana kashe masa 'ya'ya maza a bar shi da 'ya'ya mata a bautar da shi a gona a bautar da shi a gida ya yi niƙa ya yi tsinife ya ɗauko dutse a yi gini yanzu ɗan wannan kwana arba'in ɗin da zan je in dawo a faƙala alaikumul ahadu har lokacin da ya yi muku tsawo am arabtum an ya hilla alaikum ghadabun min rabbikum ko kuma so kuke fushin Allah ya tabbata a kanku ba akhlaftum maw'idi sai kuka saba alkawarin da na ajiye ku a kan shi na gaya muku zuwa zan yi za mu tattauna da ubangiji zai bani littafi zan zo da littafi za mu karanta ku ji dokokin da ya canja da abin da aka ƙara muku yanzu wannan shi ne ya muku tsawo me faru
بملكنا ولكننا حملنا فقذفناها فكذلك ألقى السامري haka a bada hanzarin su sai suka ce qalu ma akhlafna maw'ida suka ce ba mu saba alkawarin ka bane bi malkina bi iradatina ba dan muna so bane muka saba alkawarin ka ba dan muna so mu saba Allah bane muka saba alkawarin ka walakin na hamminna awzaran sai dai mun dauko wani nauyi ne mun dauko zunubi ne min zinatul qawm daga kayan adam mutanen da Allah ya halakar da su su lokacin da su yi tafiya a cikin dare sai suka yi kokari su sa mutanen misira su ɗauka biki ne banu isra'ila za su da haka kowane ta samu uwar gidanta sai ta ce to ba na aran kayan gwal ɗinki ba na aran aurewarenki ba mu aran kaza muna da wani gagarumin al'amari saboda haka da maza da mata duk sun ari kayayyakin ado da manya-manyan riguna da wane ne sai ba mutanen misira suka ɗauka to banu isra'ila biki za su yi da haka kaga lafiya kano za su yi bacci a gidajensu so wannan kayan yi ne yasa mutanen misira ba su kawo cewa suna lera su yi su gudu ba ai wanda zai gudu ta nake kayan ajiya yake dawowa da su wani na bina kaza bara in kokari in biya wani na ari kaza a gurinsa wani ga biranka wani ga kaza wani ayi kaza to kaga wannan ina ga wasiya yake sallama yake yi fa to su kuma sai suke karbar kaya madadin su dawo da kaya wanda ya sa su mutanen misira suka ɗauka ba gudu za su yi to yanzu sun gudu sun tsallake an halakar da mutane kai kuma yanzu a matsayinka na musulmi ka ari sarkar mutum ka ari agogon mutum ka ari hular mutum ya za ka yi da ita kuma ya mutu kuma ba ka da gadansa me da masa za ka yi koya za ka yi sai suka zana suka yi mutum suka ce to wannan kayan adan da muka ɗauko madadin mu tattara su muke amfani da su Allah ya kama mu da mun yi amfani da kayan da ba namu bane mu kone su so daga nan ne kofar fitina ta fito hubbilla auzara min zinatil qaumi fa qazafnaha sai muka jefa su cikin wuta da niyyar mu kone a narkar da su ba wanda zai amfani da kayan da ba nashi ba fa kadhalika alqasamiri shi samiri din shi ma kayan adan da ya aro ya watsa su a cikin wuta kawai lokacin da ya ga waɗannan zinaran da azurfa suna ta farfasa kuma sai barna ta zo masa a zuciya su ai ma ga abin da za a yi tun da a can sun wuce ɗan maraƙe ya akufuna ala asnamin lahum sun wuce gumaka suka ce a nema musu Allah ya ce to ai ga kofar da za a samu Allah fa kadhalika alqasamin me ya musu fa akhraja lahum islan jadadan lahu qawar فقالوا ياسين to samiri an ce shi ba dan banu isra'ila ba ne amma da ya ga za a fita shi ma sai bi su sai aka hada da shi asalin mutanensa su kuma bautar saniya suke tawar haka yanzu da ya ga an jefa zinare an tara su tsibi guda ya ga sun nirke sun yi kamar ruwa kawai sai ce hikenan ai da bautar mutanen mu ta sabo a banza da aka wannan ruwan zinarahin ya ɗauka sai ya sake mutum mutumi na ƙatar ɗan maraƙi sai kuma ya masa ƙofa daga bakin shi ya mai ƙofa daga bayan shi sannan su kuma a da idan in aka aiko mala'ika duk inda mala'ika ya taka to mutanen suna iya gane wannan tawun mala'ika ne kuma tawun mala'ika ba ne in akan doki yake za su gane wannan mala'ikan akan doki yake kuma akan doki yake ba shedan yana nuna musu sannan idan suka ɗauka ana yin tsafi da shi wani tsafi da ake a duniya haɗar ne koyar da shi to shi kuma ka'idar hile duk inda mala'ika ya taka in ka ɗauka ko a jikin mataccen abu kasa to yana ɗaukan wani ɓangare na rai haka allah maɗaukacin sarki ya tsara rayuwa yanzu kai ma da za ka ci karo da sawu na mala'ika ka ɗauka to in ka yi amfani da shi sai ka ga ya baka wani abu da in ba allah rufe asiri ba sai ya zama to fitina shi yasa annabi Musa da yake tambayar Samiri a can wata ayar yake tambayar sa menene ya faru ƙarami yake ce masu faqabtu qabdatan min asarin rasuli fa nabastuha wa kadhalika sawalat li nafsi sai yake ga mishi naga sawun mala'ika ne faqabtu qabdatan sai na junko a jikin wannan sawu so da ya junko inda mala'ikan ya taka ko kofatar mala'ikan ya taka da ya sassaka wannan dan maraƙin ya sarrafa shi sai mai kofa ga baki ga dubura wannan ƙasar da ya jinka kawai ya ajiye ta a kwararren wannan bakin nasa idan iska ta higa ta kada wannan sawun da ya zuba a cikinsa kawai ka ji dan maraƙi yana mu kawai da suka gato wannan yanzu nan aka sa gwal yanzu nan yake kuka irin na dan maraƙin bukata ta biya sai ce musu fa akhraja lahum ijlan sai fidda musu da dan maraki jasadan mutum mutumin shi lahu khwar yana da kuka irin na dan maraki albarkacin wannan sawun mala'ikan da ya sa a jikin shi suna ji yayi kuka wannan suka ce hadha ilahukum wa ilahu musa wannan shine ubangijin naku shine ubangijin annabi musa fa nasi ya manta ne ya bar shi anan ya tafi da neman ubangijin shi hada ilahukum wa ilahu musa fanas yanzu haka yi hukunci annabi musa mantawa yayi ya tafi neman ubangijinsa ga ubangijin shi anan sai Allah madaukakin sarki ya ba su ansa أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Allah ya ce afala yarawna yanzu banu Isra'ila ba sa gani Allah ya riji'o ilaihim kaula baya dawo musu da magana idan sun yi wala yamliku lahum barran baya mallaka musu cutar komai wala nafa'a zai musu amfani yanzu da shi ne ubangijin annabi musa ya kasa mai da musu magana ya kasa cutar da su ya kasa ba su amfani yanzu ba su gaba amfanin da ubangijin annabi musa ya musu ya kece musu kogi sun wuce an halakar da mutanen da suka fi su karfi da wadata sun zo gurin da babu abinci an saukar musu arziki daga sama daddare ga tsuntsaye a tsakaninsu basa gudu a kama a yanka a gasa a ci yanzu da wannan da wancan amfanin su iri ɗaya ne a falayar wani Allah ya rajiwa ilayhim qawlan wala yamliku lahum darran wala naf'a Allah ya bada shaida akan Annabi Harun ka iya cewa to ina Annabi Harun ne yake duk abin da ake ai an basu da Annabi Harun ko ya aka wani barnar ta faru ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري ولقد قال لهم هارون الله تبت النبي هارون يا جاي مسلم min qablu tun kafin su kai da sassaka dan maraƙa kafin su kai da fara bauta musu annabi haruna ya gaya musu ya kawo yace ku mutane na inna ma futintum bihi an fa fitine ku ne da wannan dan baraken wannan mutumin an fitine ku ne da shi kar ku yadda ku bauta mashi wa ina rabbakum arrahman ubangijin ku shine Allah arrahman fattabi'uni ku biyo ni wa ati'u amri ku bi umarni na kar ku yadda ku bauta wannan dan baraken ba ku saurare shi ba قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى qalu sai suka ce da shi lan nabaraha alaihi ba za mu gushe ba alaihi akifina muna masu naci da bauta a gare shi yanzu za mu dukufa wajen bauta ga wani dan barajin ba kuma za mu gushe muna bauta masa ba sun faɗa sun yi rantsuwa lan nabaraha har abada ba za mu gushe ba muna bauta mashi hatta yarja a ilaina musa a sai annabi musa da ya same mu shi kuma annabi haruna sai ga cewa ya samu tsaka mai wuya biyu shi annabi musa ya masa wasiya ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi sabilal mufsidin ka wakilce ni cikin mutane na kai gyara kar ka bi hanyar mabarnata to annabi musa sai ya ga cewa annabi haruna sai ya ga cewa to in yace zai yi fada da wannan mutanen zai dara banu isra'ila gida biyu kenan da masu bauta da wanda ba sa bauta da wanda ya ce duje rabar da za a yi yana nahi annan musa ya dawo yaƙi zai ya kai su koya zai ko ya ƙyale su ya bi annabi musa still ya bar banu isra'ila gida biyu kenan wasu a dawa wasu sun bi annabi musa sadan musa zai ci masa me yasa ka biyo ni sai fada tsaka mai wuya kuma sun yi rantsuwa ran nabarha alaihi akifina hatta yarja ilaina musa annabi musa sai ya ce mashi qala ya harun ma منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال زيت يا هارون أبا هارون ما منعك من زيتنا إذ رأيتهم ضلوا ده كده سمعتا sun zama mushrikai sun bauta wa gumaka me yasa baka bi ni ba Allah tattabi'a me yasa baka biyo ni ba afa asaita amri ka saba umarni ne da nace maka wa aslih wala tattabi'i sabilal mufsidin kai gyara kar ka saurari mabarnata da suka ce ba za su saurare ka ba dan me yasa baka biyo ne ba lokacin da yake gaya masa wannan an ce ya kama kan ya kama gemun annabi annabi haro jijjigawa yake da karfi
قال يا ابن أم لا تأخذ بلهيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال النبي هارون يا ابن أمة يا كي تنتم وانا yanzu aka ce annabi haruna saboda fasahash yawa annabi musa ne magana ta ɓangaren da take da buƙatar tausasawa zai ce masa ya aki ko a dan wane amma in yace aki kalmar ukuwa wani lokacin takan dauki zafi takan dauki ji takan dauki reni sai yake amfani da ita sai dawo bangaren mahaifiya saboda an fi samun sassauci a bangaren mahaifiya dama musa kuma tun daga gaban allah a fusace taho da arzab abinan da a taurarsa yana zuwa aka ce ai zubar da su ne wa alƙal alwaha ya zubar da attaurar so abin da kaga an ce maka annabi ya zubar da alqur'ani ai ka san abin ba karami bane yana zuwa ya zubar da qur'anan in fada da hausa ko yana zuwa ya zubar ya kama gemu ya kama kan ya fara jijjiga to yanzu me za a yi a tasosa annabi Musa sai ce masa ya ibn um ya kai dan gidan babata duk inda dan uwa yake zaka tatta in aka zo bangaren uwa akan ji tausayi ko da ubansu daban-daban daban-daban ne amma zaka ji suna da wani tausayi cewa uwa ɗaya ce ta hada su sai ta yabna umma la ta'khudh bi li'yati wala bi ra's kar ka kama gemu wala bi ra's kada ka kama kaina yanzu ina da buƙatar kaina da na jijjiga shi gemu na da na kadawa ina jin zafi la ta'khudh bi liyati wala bi ras inni khashitu tsoro na ji an taqula ka ce da ni farraqta baina bani isra'il ka rarraba kan banu isra'ila wallahi wannan yana na dauka hukunci asalin sakon nan naka ne kai ne annabin nan a dunkule Allah maɗaukakin sarki ya baka su yanzu cikin kwana talatin na dara maka al'umma a kashe wasu a bar wasu in zo da wasu in bar wasu mai faɗa da wasu muna hiri da wasu ya ce wallahi tsoro na ji an tangola farrakta bai na bani isra'ila tsoro na ji ka ce min na raba maka kan bani isra'ila walamtar ko bu kauli tsoro na ji ka ce ban kula da magana da na gaya maka yanzu dubu wani abu tsakanin annabi harun da annabi musa wane ne babba ne annabi harun ne babba to amma a bangaren annabta waye babba kuma annabi musa ne saboda haka yanzu dole annabta sai ta fifita akan haihuwar da haka yanzu hine yake ladabtar da yayansa kuma yana nasa dubbe da yake masa magana ya bina umma la ta'khudh bi rihati wala bi ra'si ashe tsari na annabawa akwai alfarma akwai mutunci akwai karramawa da haka ko gida ɗaya kuci wa da ƙani sai Allah ya ba wa ƙarami alfarmar da bai ba babba ba ana da buƙatar babban ya kalli wannan alfarmar ya mutunta wannan alfarmar da Allah madaukakin sarki ya ba da wannan ilimi ne Allah ya ba wa ƙaramin cikin ku ku mutunta shi saboda ilimin da Allah ya ba shi dukiya ce Allah ya ba shi ku yadda yana da wata alfarma a kanku saboda dukiya da Allah ya ba shi sarauta Allah ya ba shi ko mulki kada ba ku rika ce masa wannan yara wannan yara wannan yara ba yanzu ba yaro bane ba yanzu mai gari ne ko bulama ne ko sarki ne ko ciyaman ne wallahi ba haka bane ba yana da bukatar a girmama shi yasa za ga duk yanzu abin da aka yi annabi Harun bai ce ba kai ba ni bane babba bai ga masa ya bana umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si inni khashitu tsoro ba haka yake amfani da kalmar tsoro nake ji an taqula farraqta baina bani isra'ila ina jin tsoron karkace na raba maka kan banu isra'ila ina jin tsoron karkace ban kula da maganar da kamin ba walam tarku bi qawli sai zafar uzurin an uwan shi qala fama khatubuka ya samiri na'am to tun da kar uzurin annabi harun kuma na ga shi da tayi sai mu ji uzurin samiri din a gobe idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah madaukakin sarki amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah ka nuna mana kuskuren mu gyara mu ake da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin